أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد فاتح خاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم a ci gaba da karatun littafin muniyatul murid a za mu tashi baqiyatu shurutiha az-za'idati alama ta taqaddama an yi bayani an haro bayanai bisa kan sharɗa na wazifa shine aka ce wannan sauran sharɗan nata ne wanda suke ƙari akan waɗanda suka gabata من ذلك الجلوس والجمع لمن كان له أخ صحيح في الوطن وشرطه التعليق والجهر كذا عدم تخليط فراء المأخذة وتركه لغير عذر شرعي أو كل الأوقات له ذو منع وقد تبرأ إمام الناس من ذاك والشيخ أبو العباس ونشرنا للثوب ليس يجب على الذي يذكرها بل يندب وشيخنا فعيل ذا بمعذره فدام قال تاجه لمنكر yace min zalika julusu yana daga cikin sharɗan wazifa zama a zamana a karanta ta wal jam'u da yin ta a jama'a liman kana lahu akun sahihun ga wanda yake da ɗan uwa mai lahiya dan uwa wanda yake wai wai ba wai shi ma mai uzuri ba ko kuma da shi lahiya dan uwa mai lahiya fil watani a garin da yake a inda kuke inda ku za ku iya haduwa yanzu garuruwan ma sun zama abin da suka zama wannan garin daya kamar garuruwa ne babban gari wani dan uwa dan uwan da kake da yana jehen gari to ba an wajabta muku ba haduwa amma dai inda haduwan take yiwa a ce akwai dan wanda za ku yi wazifa da shi ko da mutum guda ne to sharadi ne ku rika haduwa kuna wazifa wa sharuɗu tahliqu yana da cikin sharadan wazifa yin halaka shi halkan nan ba wai kamar yadda ake ji ba ko sai an yi kuri a'a ana kamar yadda ya inganta ana yin tarbi'i ko ko da shakali wanda ke murabba'i a yi wancan shi kamar sahu ko sahu ya kalli gaba sahu guda ya kalli yamma sahu guda ya kalli gusun sau guda ya kalli arewa hakan nan a haɗa da'ira hakan nan ana haka nan ana yin kuma babu da ita a yi tahlikin a sifa ta kuri zagaye kewaye haka nan sai kuma sharaɗi ne na wazifa kenan ko a yi wancan ko a yi wannan wani jaru sannan sharaɗi ne kuma na wazifa shi ma ɗaga murya wazifa a sharaɗinta ne a haɗu aka haɗun kuma a ɗaga murya kaza adamu takhlitin hakan nan sharaɗin wazifa ne rishin cakula muryoyi a ce muryoyin su rika murya ta ta rika tahiya daidai ka wannan yana ajiya wannan na wannan na ɗauka wannan na ajiyewa wannan na kana fara wannan shi ya kai karshe a'a a rika tahiya daidai shine adamu takhlid wannan sharaɗi ne cikin karatun wazifa fara'il ma'khadha ka kiyaye marika wannan mai sharhin littafin nan ibn arabi as-sa'i radiyallahu anhu yana cewa ya bibi ya samana da mabucin littafin nan ba irin masu cika wake bane kawai da abin da zai daidaita ma kafiya yana ma kyama wannan abin kawai kana wake wai dan dai kafiyan ka tace da tace daidai shi ka jawo kowace kalma da yanda za ta cike ma gurbin wannan ta kasance ya cikon banci a'a yana zargin wannan saboda haka yace irin wannan magana da kai yace fara'il ma kaza nuni ne zuwa cewa ka kiyaye markan waɗannan inda ake ɗauko hukumce hukumce dama ɗarika ce wadda aka yi ta aka asasa ta akan littafin Allah da hadisin Annabi sallallahu alaihi to ka kiyaye waɗannan abubuwan da aka faɗa ma ka kiyaye markan su wato an ce a a daga murya an ce ka a cakula muryoyi muryoyin nan kuma to akwai dalili na yin da da jam'in duka baki da sai ka diba dalilin akwai me dalilin wannan a cikin hadisi cikin hadisin ma'aiki sallallahu ya zo cewa ana ana jalisu man zakarani wa in zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairun min mala'i in mutum ya ambace ni cikin jama'a zan ambace cikin jama'a wadda tafi jama'arsa ta ga wannan wata falala ce ta jama'a cewa in kai cikin jama'a ma za ka samu abin da ya shi wannan to ashe umarni ne aka yi da a yi cikin jama'an nan sannan kuma in aka ce a haɗu a yi zikiri cikin jama'a babu fa'ida haɗuwa a ce wai a yi zikiri cikin jama'a kuma kowa ya kyale ya ki masu ya ke wannan kamar ce kamar kowa ya cikin in aka ce in kowa cikin rashi ne zai babu zancen a ce a kwaɗo kenan misali kamar lazimi ne ko kun cika masallaci ba a ce kun yi jami'in ba a ce kuna jami'in lazimi saboda kowa shi sa abin da ke cewa to amma in aka ce a haɗu a yi zikiri ya nuna cewa a haɗu a daga murya kenan kuma magana ta, uku in an haɗu an haɗa murya in kuma muryan ya kasance ko kowa yana wannan na gabas wannan na yamma ne shi ma babu fa'ida saboda wannan zai takula ma wannan zai zai ɗauka hankalin wannan wannan ɗauki hankalin wannan abun ba a samu ba an samu natija ba ba an samu abin da ake nema ba yayin saboda haka sai a gane wa'annan sharɗan sun yi to da a cikin wannan nassi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake yake ni da fara'ila ma akaza to ka kiyaye marka inda kake ɗauko asalin wannan hukuncin da kake wa tarkuhu li ghairi uzrin shar'in aw kull al awqati lahu zumani haka nan zumani an hana abin da yake abin hani ne mutum ya bar wazifan li ghairi uzrin ba tare da wani uzuri ba shari'in na shari'a babu wani uzuri wanda shari'a ta baka ci dama cewa wanda ke wannan uzurin ba ya yi ba kawai sai ka bari kamar yanzu al'ada ga mace ka an ga wannan uzuri na shari'a to ba shi ba ba dole bane ba shi ma ya zo a cikin cikin wannan dariƙa cewa tana da zaɓi za ta iya yin ta yi alwala ta yi kayanta kuma za ta iya kwasawa saboda tana cikin al'ada to in ba ko ko uzuri dai wanda aka sani uzurka wanda suka sani aka sani na shari'a barci ne ya dauke mutum mutum bai ba wannan gashi cikin larurar da yake bai bai ba amma kawai hakan nan ba tare da wani uzuri ba wanda yake na shari'a kiyaye uzuri nan aka ce na shari'a mantuwa barci irin al'adar nan su zo da wanne ne cikon ba abu ne wanda suke kirgagu ba kawai komi komi shi shugaban ka ce wai wai larura ce ko ko uzuri ne a'a uzuri abinda ba yanda ka iya to in wannan ne a ce mutum yana ya bari ba tare da wannan uzurin ba an hana haka a koko wai au kullal auqati lahu koko mutum ya kasance yana barin ya bar waziba bayan waziba cikin dukkan lokuta lahu dalilin uzurin ma na shari'a ya ko wani uzuri na shari'a da ya zo wai kuma saboda wannan uzurin a ce wai saboda shi ne kullum ba kai kullum ba kai to shi ma zuman an hana haka to wannan akwai abun shari'a akwai ina ina neman shari'a na wurin saboda shi uzuri ai uzuri ne misali da uzurin zai dawwama ka'ida da uzuri zai zai dawwama kenan mutum yana cikin uzurin matukar mutum yana cikin uzurin nan zai iya ajewa to amma ana nihin shi uzuri kuma uzuri wani abu ne da ke zawa ya tafi kenan ba ta yi wa a ce kai kullum cikin uzuri kake yana da wuyan gaske a ce wani gashi ne yana cikin uzurin kuma uzurin ya dawwama garshe har yau da kullum in an samu wannan ma ya zama abin da ake ma nadiri abinda bai cika faruwa da kyal a samu mutum ya kasance cikin uzuri kuma kullum yana cikin wannan uzuri abu ne wanda ke wuya to wannan ya kasance shi ko ai ya zama nadiri shi ko suna cewa ashazu la yuqasu alai abin da ke bai afkuwa sai can da kyan to ba a an tashi hukunci ba a waiwaye zuwa gare shi balle a kiyasta a ɗauki kiyasi da shi to wannan shine abin lura cikin wannan wa qad tabarra al imamun nasi a jiga imamu jagoran mutane ya kubuta daga wannan min zaka wa qad tabarra imamun nasi min zaka a jiga imamu nasi jagoran mutane ya kubuta daga wannan wa shehu abul abbasi da shehu na shehu amatu jani Allah ta'ala shi ne shafi abu abbas shi ma ya kubuta daga wannan saboda dukansu sun kubuta daga abin da yake warware alkawali ne shi ko wannan alkawari ne ka ɗauka kuma mutum yake neman ya bar shi to wannan dole manzara suna bayar goyon bayan warware alkawali haka na shi zai yi lataran wa nashru na li saudi kaga shin faɗa wa kyalle da muke yi tufafi shine kyalle laisa yajibu alal ladzi yazkuruha bal yundabu bai zama wajibi ba a wanda ke karanta wazifa bari dai yundabu an so ne alawaji listi bazi an so mustahabi ne mutum ya shin da kyalle ba wai an ce ba a in baka shin wada kyalle ba bata yi ba ko ko dole ne sai an shin wada kyalle nan da ke shin wada a kamar da aka sani dai ana shin wada shi ne bi ziyadati taharati a bancin an tabbatar da wurin da ake karanta wannan mai tsarki ne a ƙarin tsarki ne akan tsarkin da ke akwai ga wurin nan wa sheku na ku ila zabi mahadari shehu mu shehu Ahmad Tijani Allah ta'ala anhu wa arda wa annabi amina kutai sirru an aikata wannan a yana a halarce a gaban shi fada makalata jahulin munkiri kabar magana ta wanda yake mai yawan shahirci ne mai musan wannan aikin nan keshin wada kyalle a kawai saboda bai sani ba ne bai ke faɗa haka amma ya tabbata cewa an yi gaban shehu tijjani rila ta ranu a wata riwayar ma shehu ma ya sanya a rika hudawa lokacin da kamar yadda ibn arabi sai yake ba labari ɗaya daga cikin sabon shehu sun bashi ya bashi labari cewa lokacin da farko kama a hada kama a gina zawiya suna wazifa ne kofar gidan shehi to kuma ko gidan shehi lalle nan ma suke sallah amma saboda wuri ne nan nan ana shiga ana fita to shehu ya umarni da a rika shinwa da kyalle dan a kara ma wurin karyin tsarki to kuma da aka gina zawiya ma su almajirai sai suka ci gaba da yin haka shehu bai ce komi ba to daga lokacin da sai aka fahimta cewa na wani abu ne shehu ya ga kyawun shi abu ne wanda ke mustahabi ba ba matsala bane ba wa fasul wa fadlul wazima ah wannan kuma dai tushi na gaba da shi bayani bisa kan farala ta wazifa taksiruha ma baina waqtay hashtar an shaykhina ghayth al-bara ghayth al-bashar ومن تلا جوهرة الكمال سبعا يكون سيد الأرسال والخلفاء الراشدون الأربعة ما دام ذاكرا لها بعد معه وذاك بالأرواح والذوات وليس للمنكر من نجاتي آه تكفيرها ما بين وقتها اشتهر يا شهره a kankarewanta na zunuban da aka aikata tsakanin lokuntanta guda biyu ma'ana wazifa an karanta wazifa ana kankare ma mutum zunubin da ya aikata da zunuban da ma zai aikata tsakanin waccan wazifar da kai da wazifa mai zuwa wannan ishtahar ya shahara an rawaito shi cewa ya shahara an shekina daga shehemu gaisal bara wanda ke girgije ne na talikai gausul bara kuma taimako da gausul bashar taimakon mutane wa mantala wannan shi ko kamar yadda imam suyudi ya fitar cewa a a waliyin allah nan sabitul banani ko bunani yana cewa wato wanda aka sani ne shi ne sabit majirin shi sayyidina Anas ibn ibn Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala ya cewa mutane da yawa mutane sukan zo halarci suka halarci wurin zikiri lokacin da za su zo za su zo da zinubai manya manya misalin duwar wasu manyan duwatsu kal jibali yace amma albarkacin zikiri sai su tashi ba su da komai na zunubi a waman tala jawharatul kamali duk wanda ya karanta jawhara jawharatul kamal sab'an kafa bakwai ya kunu sayyidul arsali wal khulafa'ir rashidun al arba'a ma dama zakiran laha ba'du ma sayyidul arsali shugaban manzanni sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ul rashidun da khulafa'ul rashidun su hudun nan da aka sani al arba'a ma dama zakiran laha wato za su kasance ma'a tare da shi ba'adu bayan karanta wannan guda bakon da ya yi ma dama zakiran laha za su kasance tare da shi matukar yana mai karanta ta daga dai kawa ta bakwai duk da mutum ya karanta jawara in ya zo kawa ta bakwai to nan zai samu halarta ta shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam tare da wannan khalifofin guda hudu ba sun goce tare da shi ba matukar yana karanta ta ko da ma kawa nawa zai karanta wani ya zo yana tambaya shi sun yari lati anu dan ya samu tabbaci wai haka ne sai tijani ke ce mai lalle da za ka karanta da za ka ci gaba da karantawa za su dawwama za su dawwama tare da kai matuƙar zamani wa za ka bil arwahi wa zawati wannan halartar da suke yi da rayukan su ne ba ma da rayuka kaɗai ba wa zawati da jikunkunan su wanda suka rayu da su a nan duniya wannan kuma wani abu ne wanda ke sananne a cewa ba wani abba ne wanda ke sabo ko wanda ba san shi ba wajen wanda suka san a sha'anin Allah ta baraka ta'ala wa laysa lil munkiri min najati shi wanda zai zai musu wannan wanda zai musan irin wannan to bai ba shi babu wata matsirata saboda karshen dai kai musu wannan duka gayen shi karama gayen shi mutum wato abinda Allah ke ikon yi ne aka yi ko ko kawai in ka kace misali ana haka to ka ce abinda Allah ke da ikon yi ne yayi shi ko wanda ya ce ba haka yi musu ya yi musu wa ikon kudurar Allah ta barka ta'ala Allah ke yi faman yakun ajaza min wara ne muka kun faman yakun ajaza min tathiri ma yalbasuhu aw hukmuhu tayammuma aw kana qad ajaza an tathiri badani al-kathiri wal yasiri aw an taharati makanin wasi'a ma annabi wal khulafa al-arba' فحكم هذا جعله منها بدل عشرين من فريدة كمن تقل ولتذكرن هذه الصلاة راجلا لا راكبا إذا إذا تكون راحلة إذا تكون إذا تكون راحلة واشترطوا واشترطوا طهارة الأرض كما تفهمه من الذي تقدم هذا الذي لسيدي علي قطب زماننا التماسيني faman yakun ajaza min tatheeri ma yalbasuhu wanda ya kasa daga tsarkake abin da zai da zai darma shi na daga tufafi a hukumu tayammum tayammuma ko ko shi wannan mutumin ba ya kasa abu da wanki abin da zai sanya bane ba hukuncin shi dai hukuncin tayammuma ne shi wato alwala ta hada kan shi sai dai tayammuma zai yi aw kana qad ajaza an tatheeri badan yin kasiri wani yasiri ko ko ba wuri ne ya kasa ya kasa wankewa ba ba kuma ta yi mata hukuncin shi ba a amma jikin shi ne dai ke da najisar da bai iya fitar da wannan najisar daga jikin shi mai yawa daga cikin jikin nashi koko wani wuri ne ma ba mai yawa sosai ba au ya siye wani ya sire au an taharati makanin wasiya koko a yanzu duka wannan zai iya su sai dai wurin da zai zama ne ba zai yalwaci ma'an nabi ba zai yalwace shi ba tare da a ce wurin zai ya ishe shi ya ishe annabi sallallahu alaihi wasallam khulafa al-arba da khulafa da halifofi guda guda hudu ah fa hukumu hadha ja'aluhu min badal hukumun hukuncin wannan wanda ya kasa samun wanda wannan shine halin shi to ja'aluhu min badal 20 min faridatin kaman tukai sai ya sanya maimakon jawharan nan zai karanta shi a biyu sai karanta salatul fati ita ce farida ya kotar farida kenan ya karanta ta guda 20 kamar tukir kamar da aka sirato ana da ibn arabi a sa'ihi mai sharhin littafin da yana cewa to dai kamar wannan da ibn alawi ibn babal alawi da yake faɗi cikin nan aw an taharati makanin wasi'a ma annabi wal khulafa al arba'a wasi'a kin nan wasi'a hure a tsarin wake sun ya kuma darin yace yace koko mutum ya kasa samun tsarkin wurin da zai yalwace shi ya yalwaci ma'aiki sura sanan da halibobi guda hudu yace to shi ma bai san inda abin da ya sanya ibn babul alawi ya bayyana magana haka ba abin da ya tabbata da aka cira su daga shi yayin shine cewa mutum ya kiyaye wurin da zai kasance zai yalwace mutum shidda to da Allah shi wannan kin ne aka mutum shidda shi ya hango cewa mutum shidda watakila da kai da sai lissafa da ma'aiki sallallahu da halifofi guda hudu ku shidda kenan to shi dai an ce mutum shidda shi ibn arabi sahi yana cewa abin lura shi ba wai kamar yadda ake zato bane wannan halarta ce cikin ta akwai abin da ake ce mata a harkul al'ada akwai keta al'ada wato wurin nan ba wai daga wurin za a duba ba wata irin zuwa ce zuwan nasu ma da ba wai zuwa ne wanda aka al'ada kamar yadda aka sani a al'ada ba mutum wai wuri ne mutum shida dole a ce an samu wani wuri mai ɗanyar ruwa wanda zai isa su a kankanan wuri wanda bai kai ba hakan nan zai isa su zai ishe ku baki daya ka me misali aka ce wanda shi inda yake karanta wazifan kamar wurin halwa ne wanda bai wuce wurin mutum guda ɗaya ba kawai na ai an yarda mutum ya karanta jawhara wurin in za kasance wurin halwa ne wannan ya tabbata ka to kenan wannan in haka ne za a ganewa kenan wannan wata halarta ce ala wajin kharqil ada ba wai ala wajin adalci bane wanda al'ada ta ta hukunta cewa dole a samu wurin da zai ishi wannan da wannan da wannan da wannan a kawai dai lalle an so wuri ne wanda ke son mutum shidda yawa in kuma ma kama cikin wuri ne na kalwa sai mutum zai iya mutum zai karantawa a wajen kuma zai yi mutum zai iya wazifa kuma zai iya karanta jawhara ma zai iya zai iya wurfi na wazifa yawa shine abun abun fahimta nan amma abin da ake nema damun wai in a ce duk wuraren wurin da kake babu wuri mai sarki sai wurin da zai ishi iya mutum mutum shidda to za ka iya karantawa sauran wurin bai bai da sarki amma iya inda mutum shidda za su zamnawa ya isha ya akwai na sarki in ko ba ya isa kai haka ba wurin duk sai dai a ce mutum biyar ko kasa ga haka za su iya samun wuri sauran wurin bai da sarki to mutum zai iya karanta jawarawan nan mutum sai ya karanta salatul fati 20 maimakon ta wal tadhkur anna hadhihi salata rajilan la rakiban idza takuna rahilan idza idza takuna rahilan yayin da za kasancewa kana mai baraguro kana taya in kana halin matafiyi to wala tadhkur anna hadhihi salata wannan salatin ma'ana jawaratul kamali ka karanta ta rajilan kana mai sabakowa daga abin hawan la rakiban ba kana mahayi ba a wannan in mutum ya kasance yana saman wani abin hawa ne to ba so ya karanta a jauhara ba a suka ce in abin da hawan da kace abin hawa ne wanda zaka iya sauka kamar shaki wani dabba hakan nan to za ka iya in ka zo wajen jauhara kana cikin balaguro in ka zo wajen jauhara sai ka sauka ka samu kana tafiya kana karanta jauhara amma in ka zo suka ce in ka zo ta bakwai to ka samu wuri ka zamana shi ma wancan tahiyar da za ka yi aka ce ka kiyaye in inda za ka tahiyan inda za ka daga ɗaura ƙawonka wuri ne mai tsarki to ka samu ka sabko daga saman abin hawan nan kana tattakawa kana karantawa suka ce kuma in ka zo ga ta bakwai ka zamana ka ka ida a haka ida wannan in dai babu wani wani wata larura ta tsoro in akwai an halin tsoro mutum ya ciki ko ko dai wani matsaci haka to za mutum ya samu ya karanta a yana tahiya amma da ya sauko daga sama abin hawan nan yana tahiya yana ta yana karantawa har ya yi da washtaraqu taharat al-ardi kama tafahama kama tafahama huwa min alladhi taqaddama hakan nan malaman dariqa sun sharɗanta sarkin ƙasa inda zaka zama ka karanta kama tafahamu min alladhi taqaddama kaman yanda ka fahimce shi daga abin da ya gabata hazan lazi da sayyidi aliyin kutubi zamanin da tamasini wannan abin da aka cirato na cirato kenan in ji ibn babu lalawi ga shugabana ali bin isa tamasini kutubi zamani na wanda shi ne kutubin zamanin mu a tamasini mutumin tamasi wannan kenan ibn harbi sa'i da ta to wannan an tirato irin wannan maganganu ma da yawa daga almajiran shi ta jami'ar latar anu wa rada wa nabi aminu kudai suru nan zamu dakata sai Allah kai mu lokaci na gaba sai mu tashi arkanul wazifa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره مدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله